العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة ترشيت رمضان daga wannan juma'a sai kuma yin Allah ya kai mu baɗi 26 ga watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara 2024 mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin da a farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin mu ci gaba ‘yan uwa yau daren 27 ga watan Ramadan. Wannan daren yana daga cikin fuskantar malamai da ganin wasu alamomi cewa ana ganin daren 27 shine daren lailatul qadr ita kuwa idan kai sallar isha'i ta yau a cikin jama'a Allah zai baka lada kamar ka shekara tamanin da uku da wani abu kana sallar isha'i cikin jama'a in kai sallar ashen ɗin yau cikin jama'a Allah zai baka lada ka yi sallar ashen tsawon shekara tamanin da uku da wani abu da haka dare ne mai albarka ubangiji ya yi maganar shi sura su kutum ya ce inna an zalla fi laifin qadr wa ma adraka ma laifin qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ذاك دريني من درجة gaske mutane a yi ƙoƙari tunda akwai alamomin da aka tafi cewa daren 27 shine ba to da aka a yi ƙoƙari a cikin wannan daren a zazzage damtsi a yi nafila a yi karatun ƙur'ani, a yi zikiri a yi salati duk abin da yake na alhayari a yi shi sai da aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah ta ce ya rasulallah idan na dace da daren lailatul qadr me ya kamata in ranka cewa sai manzon Allah ya ce mata ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ko fa'fu anna fa'fu anni kai kadai fa'fu anna ku da yawa da haka a kiyaye wannan a yi tsaya a cikin daren nan a yi ibada ba mu san inda za mu dace ba Allah ya mana muwafaka a ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار Mm.
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدين alhamdulillah ai yanzu ne muna cikin suratu sad inda a jiya Allah subhanahu wata'ala ya mana maganar annabi ayyuba alaihi salam da irin yaban da Allah ya yi mashi da irin jinjinawar da Allah ya yi mashi da kuma irin yanda ya sallama ma Allah a cikin lamarin shi har Allah ya yarda da shi wanda mu ma haka ya kamata mu sallama ma Allah duk abin da ya fuskanto mu mu kalli Allah mu fuskanci Allah mu gane ba mai yi sai Allah subhanahu wata'ala to bayan Allah ya gama maganar annabi ayyub alayhi salam sai Allah ya ce ya rasulullah duk abin da zai same ka ko abin da zai gudana a cikin da'awar da kake yi zuwa ga Allah to to kada ka manta da ‘yan uwanka annabawa, ka rinka yin koyi da irin abubuwan da suka aikata a lokacin da suke kiran mutane zuwa ga Allah. Sai Ubangiji ya ce, Wasgur ibadana, ya Rasulallah, ka tuna bayinmu mana wanda suka gabatu a cikin wannan sura da surar da ta gabace ta, Ibrahima, ka tuna bawan mu annabi Ibrahim. Wanda bawan nan namu annabi Ibrahim, kalli irin matsaloli da turka-turka da wahalhalu da tafiye-tafiye da ayyukan da ya sha ya fuskanci da'awa tsawon shekara ɗari bayan nan aka kama shi aka jefa shi wuta kai tsallakar da shi ya zo ya tafiya ce inni muhajirin ila rabbi ya tafi aka kwace mai mata ya haƙura bayan nan ya samu matsala a cikin gidan shi dole ya raba matan shi ya ɗauke wata ya kai ta wani guri ya bar wata a wani guri don a zauna lafiya bayan wannan ka ce ya ta yi gina maka ɗaki Allah ya ce ka tuna ma'aikin Allah ka tuna annabi Ibrahim ji wahalhalin da ya sha wajen isar da saƙon nan amma ba bai kai darajar ka ba ya yi haƙuri ya jure muka rinka cewa salamun ala Ibrahim haka nan Allah subhanahu ta'ala ce wa Ishaqa kalli matsalolin da Annabi Ishaq alayhi salamu ya fuskanta daga tasowar shi tun daga lokacin da ya fara bin mahaifin shi ya fara kiran mutane da wahalhalun da ya sha kuma Annabi Ishaqan nan darajar shi da kimar shi ba za a iya kwatanta ta da darajar ka da kimar ka ba wa yaqub Allah ce ka ambata annabi Yaqubu alaihi salam kalli turkatorkar da annabi Yaqubu ya sha tun daga cikin gida jiyan da ya taso Allah ya bashi ƴaƴa amma cikin ƴaƴan nan Allah ya kaddara suka tsani dan kusan dan auta annabi Yusuf alaihi salam karshe bayan sun matsa ma annabi Yusuf suka dauki annabi Yusuf nan suka je suka jefa shi a rijiya wanda har sai ta kai ga wannan bakin cikin ya sa annabi yaquba ya rasa ido ba ɗa ba ido bayan ya haƙuri da wannan kalli kuma daga cewa an shiga halin yunwa ka ɗauke su ka ce su tafi su je su nemo abinci an ce garin misir ana sai da abinci su siyo suka je suka dawo suka ce lalle lalle sai an ba su bunyamin sun tafi da shi aka je bayan sun ce da bunyamin nan maimakon a dawo da shi shi ma aka ce ya yi sata aka kama shi ba yusufu ba bunyaminu ga bakin ciki ba ido ka tuna wannan musibar da ta samu annabi yaqub alaihi salam amma annabi yaqub nan bai kai darajar ka ba ya rasulullah ubangiji ya ce wa'annan dukkan su fa annabi ibrahimu annabi ishaqa annabi yaquba ulul aidi ma'abota ƙarfi ne wajen ibada Allah ba su yi rauni gun ibada ba sun tsaya sun bi Allah bakin rai bakin fama sun yadda da hukuncin Allah mai daɗi da mara daɗi sun sallama ma Allah a cikin duk abin da ya gudana su wal'absar kuma abotan ganewa ne Allah ya musu ganewa amma ƙarfinsu a ibada bai kai naka ba ganewarsu ga Allah bai kai naka ba ya Rasulallah. Allah ya ce to in abu ya same ka to ka rinka yin koyi da su. In wajen ibada ne, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya yi sallah cikin dare ƙawawar shi sun kumbura. ‘Yan lelen shi sai na Aisha ta gani, ta ce, Ata ta kallafu haza ya Rasulallah, wa ƙad gafarallahu laka ma ta ƙaddama min zambika wa ma ta akhaf. ya rasulullah ka dora ma kanka wannan aikin alhalin Allah ya yafe maka abinda ka gabatar da wanda zaka gabatar sai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura Aisha ba na zama bawa mai godiya ba ba ni ne Allah ya ce mu alam nashrah laka sadraka ba wa wada'na anka wuzraka allazi anqadha dhahraka wa wada'na anka allazi wasawfa allazi anqadha wa fa'ala laka zikraka ba ni bane ba ni ne ya ce ma in naka fai naka almustahzi ina ba ba shi man ce yau mala yaquzillahu an-nabiy wal ladina amanu ba ni bane aisha yace ai dole in mai godiya amma duk daraja annaba na masu kai daraja shi ba alaihi salatu wassalam da ba shi ma ba su da ba su yadda da shi ba ba su Allah subhanahu wataala ce to wa'annan annabawa inna akhlasnahu haqiqa mu mun tace su mun tace su mun tace su mun tace su in ka dauki halitta Allah baki ɗayanta in ka cira annabi Muhammadu babu kama annabi Ibrahim daga annabin zalla sai annabi Ibrahim a daraja amma Allah ya jarrabe shi har cewa aka yanka ɗan shi annabi ishaqa kalli matsalolin da suka auku annabi yaqub kalli abubuwan da suka auku to dukkan su dinnan Allah ya ce inna akalasnahum haqiqa mun tace su a cikin halitta ba magana sauran halitta ake ba su darajar su ma ta fita mala'iku Allah ya tace ya tace ya tace annabi ishaqan nan da annabi yaquban nan suna cikin annabawa manzanni da haka suna da daraja ta uku ne daga daraja annabi muhammadu sai daraja annabawa ulul azumi sai daraja annabawa manzanni Allah ce mun tace su bi khalisati zikrdar da tataccen ambatan nan na gidan duniya da tataccen ambatan nan na gidan lahira Allah ce to ya rasulullah kai koyi da su duk abin da ya zo ma ka kalli abin da suka yi ka kalli abin da aka yi masu na'am وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخير وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخير الله سبحانه وتعالى وإنهم حقيقة سوى إن النباوة عندنا أوجم موسى الله أوجم موسى الله لمن المصطفين suna daga cikin wanda muka zaɓa al-akhyarun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu to nan Allah ya ce musu al-mustafai ne zaɓaɓɓu ne al-akhyar kuma zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu da Allah yanzu idan ka zo sai ka kawo buhun lemu sai ka baji sai masu siye suka zo da Allah wanne za su fara zaɓa mai kyau a shirya zaɓaɓɓe manya-manya ko to da suka zaɓi manya-manyan nan suka tara sai ka ce to a cikin manya-manyan nan da kuka zaɓa kowa cikin nashi ya fito da zaɓaɓɓe kaga kowa zai fito da nashi babba sai a tara su don aka tara su kuma ka ce to da Allah ku tara cikin wa'annan zaɓaɓɓun ku saɓan mun guda ɗaya ai za a samu kaga ya fi zaɓaɓɓu ya fi zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ya fi zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu to su annabawa kama annabi ibrahim annabi isma'a annabi ishaq annabi yaqub su zaɓen a annabi isma'il annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub su zaɓen farko ne da masu lemu suka zaɓa wannan zaɓen da suka yi to su ne su annabi ishaq annabi isma'il da sauransu da aka ce kuma kowa ya fito da zaɓaɓɓen shi da suka fito to irin sa annabi ibrahima kenan wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama to wannan guda ɗayan da aka ce a zaba ai ba ina gaya muku shi to yayin mutum ya sha giya sai ya zo ya ce a'a ba wancan wanda kowa ya zaba ba ba wanda masu zaɓe kowa ya fito da gwanin shi ba wannan guda ɗayan ma darajar shi da ji daidai take Allah akwai abin da ya fi giya bai sha shi ba ko kuma a cikin lemun muka ne ka samu wani rubabbe wanda sai dai aka sa wa yara su kewaye an sun sami ne sai shi gida irin wanda ake kewa islamiyyar nan ana naira biyar biyar to sai wani rubabben lemu sai ta zo ce ai shi da wancan na kolin da shi duk ɗaya ne Allah wannan lemun bai kamata a sa wuka a ci mutuncin shi ba to duk wanda yau ɗin nan ya zo ya ce wai annabi mutum ne kamar shi to abinda bai ke nufi kenan wa wai shi rubabben nan wulakantaccen nan wai daidai yake da annabi to annabawa ma Allah ya ce musu wa in wa innahum indana laminal mustafain haqiqa su wa'annan annabawan da muka gabatar annabi ibrahimu annabi ishaqa annabi yaquba suna daga cikin zababbu al-akhyar zababbun zababbu ubangiji ya ci gaba ya ce waskur isma'il ya rasulullah ka ambata annabi isma'ila mana kakanka wanda dangananka yake tikewa da shi wanda annabi Ismaila nan kalli irin gogormayar da ya sha an raba shi mahaifin shi ya raba shi da shi tun yana tun yana a kafan mama ake cewa tun yana shan mama dole ta sa annabi Ibrahim ya dauki annabi Ismail da sayyidina Hajara ya kawo su kasar Saudiya ya aje su ya kawo su ba gida gaba ba gida baya ba mutum sama ba mutum ƙasa ba kowa sai rabbul izzati daga shi sai mahaifiyar shi bai san kowa ba sai ita in zai ga wani ita zai gani kai har sai ta kai ga annabi ismail yana ɗan ƙarami sai dai barewa ta zo ta rinka mai wasa da ya rinka ɗaga sauran dabbobi suka rinka zuwa wajen shi bayan ya girma kuma ya zama shi ga yaren da mahaifiyar shi ke koya mai kuma mutanen garin ga yaren da suke ci kuma ya girma ya samu matsala aure ya ɗan ɗaga yana kallon mahaifiyar shi ta koma ga Allah ya zama bai da kowa sai shi kaɗai wannan Allah na ɗora shi matakai ne don ya jarabe shi ya ɗora shi mukami na sama Allah ce to kai ma ya rasulallah ka kalli kakanka annabi Isma'ila kalli irin gwagwarmayar da ya sha wal yasa kalli annabi al yasa almajiran annabi Ilyas mun yi magana shi tsoron da annabi Ilyas alaihissalamu ya roƙi Allah ya canza mai yanayi Allah ya ce mai ka je ka fita ka tunkaro wajen dutsen nan duk abin da kaga ya tunkaro ka kai ma ka tunkare shi kawo shi ya ce alaihissa uzo mu tafi suka tawo da annabi alaihissa suna cikin tafiya kawai sai ga wani doki na wuta yana tafiya yana kurjin wuta ko ina kuma Allah ya ce ya kama shi ya hau kawai annabi Ilyasu kawai daga tsalle ya hau doki ya juya sai annabi Alaihi ya ce ya annabin Allah Ilyasu da me ka bamu sai ya ciro mayafin shi ya jiro mai yana nufin ya nada shi halifanci Allah ya ce na nada ka annabi annabi Ilyasu ya je ci gaba da aiki aikin da annabi Ilyasu ke shi annabi Alaihi ya ci gaba da yi neman da ake ma annabi Alaihi sai annabi Ilyasu sai ya koma annabi Alaihi ake nema da haka shi yana daga cikin annabawa wanda suka fara kira zuwa ga Allah cikin rikici da tashin hankali kuma shi annabi alaysa an ce annabawa uku ya halifanta a lokaci ɗaya in an kashe wannan ya ce na naɗa ka in an kashe wannan ya ce na naɗa ka annabi ilyas zai sai ce annabi alaysa da ya naɗa shi tiri in wanne wakilin annabawa uku ne ubangiji ya ce bayan shi wazal kifin da kuma annabi zalkifin shi zalkifil akwai saɓanin annabtar shi mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa shi ba annabi ba ne amma me abin da ya ne na abin arziki da mutunci sai Allah ya ɗauko sunan shi ya zara cikin annabawa ai wani malami na ce mana ko mai daliya ne ƙarshen da yana cewa womanin tama bi zawus sa'adati ya sa'adi duk wanda ya jingini da mutanen kirki zai zama mutumin kirki shi zulkifil bawan Allah ne. An yi wani lokaci a cikin banu Isra'ila, kowane gari akwai annabi sai da Allah ya kawo annabawa bakwai. A cikin banu Isra'ila lokaci ɗaya, kamar yanzu ka ce wa'innan na huntuwa, wa'innan na jabiri, wannan na shemi, wannan na ɗandimi, wannan na malumfashi, wannan na zaria, wannan na kano, haka suke. Wata rana sai wani azzalimin sarki na lokacin sai ya shirya wani kasuwanci kamar ka ce kasuwar duniya ya dinga gayyatar mutane ce shi ba magana addini ba ne yana gayyatar kowa ne a ɓoye kuma sai ya samu 'yan bangan shi da 'yan sa kan shi ya ce abinda yake so ya san cewa kamar da zaka ce 'yan kasa 'yan rainin wayan nan za su kasa kun san annabawa za su ce za su yi wa azikin sun ga taron jama'a na ba ku dama duk wanda ya tashi ce Allah ɗaya ne ku kashe shi aka zo duniyar banu isra'ila ta taru a garin wannan sarkin aka kama kasuwanci ana ta kasuwanci annaba da annabi ya tashi ya ga jama'a zai ba azi kawai sai su fille mai kai an ce daga hudowar rana kafin ta zawali inda suka kashe annabi saba'in annabi saba'in to yi wannan sarkin ya alkawari ya ce sai ya kashe annabi ɗari uku annabin Allah ba haɓarawo ba annabin Allah ya alkawari sai ya kashe ɗari uku kuma ya fidda sunaye gari kaza akwai wani mun zautan mai hukuncin kisa gari kaza akwai wani gari kaza ya dai lissafa annabi ɗari kuma ya ɗauki aiki gadan-gadan ya je nan garin da makamai ya ce sai an ba da annabin nan ya kashe in ba haka ba zai kashe mutanen garin a ce allah ɗaya ne ba zai yiwu ba akwai garurukan da tun kafin ya zo mutanen garin saboda tsoron shi za su kama annabin su je wani gari su kai mai yanka shi kuma wannan zarkifin saboda san bayan Allah da imani da Allah shi kuma sai wani ɗaki a cikin ƙasa a gidan shi ne amma kamar sai wani gidan ƙasa shi kuma sai ya rinka aiken wani bawan shi sai ce ka je gari kaza an ce akwai annabin Allah ka gaya mai cewa ni zalkifil na ce ya taho cikin dare zan bashi mafaka shi kuma sai da ya ɓoye annabi ɗari kuma annaba na suke wajen shekara bakwai a gidan shi cinsu shansu tufafinsu mu'amalarsu rashin lafiyarsu komai yana wuyan shi wajen shekara bakwai Allah yanzu wanda ya wannan in ma ba a ba shi annabta ba ai dan an ce annabi ne ai ba laifi to shine Allah wasu malamai ka ce shi yasa Allah ya zura shi a cikin annabawa laka wasu malamai sun tafi akan cewa annabi ne kawai tun da gashi ya ce wazkur ibadana kuma yana ta faɗa haddashi wasu kuma suka ce a'a babu dai tabbacin cewa annabi ne amma dai akwai tabbacin bawan Allah ne daga cikin bayin Allah wazal kiful wa kullum min al akhyar Allah ce kowanne daga cikin wa'innan da muka ambata maka Ibrahima, Ishaqa, Yaquba, Isma'ila, Al-Yasa'a, Zalkifil wa kullum kowanne daga cikin su ne al-akhyari suna daga cikin zababbun bayan Allah. To wani ma daga cikin malaman tafsiri da wannan ya kafa wajen ya ce a Allah ya ce Ibrahim mai al-Mustafa al-akhyar. Ishaqa haka, Yaquba haka, Isma'ila haka, Al-Yasa'a haka. Sai to me yasa ka tsallake Zalkifil? ya ce da ba shi cikinsu Allah ba zai ce wa kullun ba kowanne ɗaya daga cikinsu tanwin al-tawadu wa kullun kowanne ɗaya daga cikinsu min al-akayar yana daga cikin zaɓaɓɓun Allah da irin wannan shine ba abin da ahlus sunnati wal jama'a suke kallo suke ba da musulunci ga sayyidina Abu Ali to in dai zarkifin ba annabi bane amma ya yi ma'annabawa abin arziki Allah ya girmama shi ya sanya shi cikin zurinsu to da shi da ya ma'annabawa ɗari da kuma wani mutum guda ɗaya wanda ya ma'annabin Allah wanne ne ya fi cancanta Allah ya girmama wannan fa annabi Muhammadu ya mawa wancan ku annabawa ya mawa to ya fi cancanta Allah ya girmama yanzu kawai sai a je lahira ya ɗauki manzo Allah tun manzo Allah bai iya taimakon kanshi har ya zama yana iya taimakon kanshi ya koya ma annabi sana'a ya mai tarbiyya ta ɗan adam ya riƙe shi ya mai aure ya sanya cikin 'ya'yan shi amma kuma yanzu sai a je lahira ko Allah ce to tunda baka yi kalmar shahada ba ta wuta wani irin Allah wannan algafurur rahim al'afu shakur shi zai wannan kai baka san Allah ba wani ma can wani ma can kawai ya zo kawai ya kwanta yana bacci ya kira sunan shi ya ce na gafarta maka balle wanda ya annabi wannan to shi sa ahlus sunna na gaskiya wani sosai ba yan hayaniya ba na gaskiya sun tafi dai akan cewa Abu Talib ana kyautata mai zato cewa dan aljanna ne zai samu muhammad ubangiji kuma muna fatan Allah ya mashi haka wa kullu min akhir haza هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب na'am جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ubangiji subhanahu wataala ce haza zikirun ya rasulullah wannan abin da muke gaya maka tunatarwa ce muna gaya maka annabawan nan da abin da ya same su da mutanensu da abin da suka yi da abin da ya same su to wannan fa tunatarwa ce muke maka amma duk ƙarshen abin baki ɗaya wa innal muttaqina lalle ga masu tsoron Allah subhanahu wataala la husnu ma'ab suna da kyakkyawan makoma wanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye iyakokin Allah to idan an je lahira suna da kyakkyawan makoma kamar an tambayi Allah an ce ina ce kyakkyawan makomanci sai ce jannata adani ita ce aljannar nan ta zama aljannar da yin an shiga ba fita wanda lokacin da Allah ya halicci aljannan ma ya ce ke jannata adadin ki magana mana sai ta ce kad afla almu'minun masu imani sun samu babbar rab da ita adanu Allah ne ya ta da kanshi ita kuma aljannan nan mufattahatan lahumul abwab abubuwan bude masu kofa ne a cikin ta ba wai sai sun zo an ce to ku tsaya a nemo makulli ba a ai ka san ƙaramin bako ne he ya zo a ce ku shiga ku an so mana makulli babban bako ba ai da ya zo zai iske an buɗe ɗaki an share jira kawai ake shigo amma ka je gidan mutum ce a wani ka zo wallahi gashi kuma mai makullin ɗakin nan yana kuna ɗan jira kan da kai ai kaga daga nan za a gane matsayinka ko amma ana tarbo ka kana zuwa sai aka ce ai ɗakin buɗe ki tunda sai aka sha darajar ku ta sha bamban da wancan Allah ce da haka aljannar da za a basu mufattahatan lahumul abwab abubuwan bude mu kofofi ne wasu malamai suka ce a'a Allah ya ajiye wasu mala'iku ne a kofofin daman da sun taho sai mala'ikun su bude kofofin da sun shiga sai mala'ikun su kulle a yanzu majiya daɗin duniya ma ba haka suke ba in ka je ofishin gwamna sai ka iske wani mutum tsaye bakin kofa daman da ka taho sai ya kama ya buɗe maka da ka wuce sai ya kulle to Allah aka kwaikwaya da wasu ba malaman suka ce aina ai aljanna an wuce nan ga san kwari idan kana kallo ga kohar duniya nan yanzu akwai kofofi na duniya wanda kawai da ka taho kowace za a ɗau inuwa ka kana tahowa sai ta buɗe ko kana wucewa sai ta kulle kuma za ta rubuta mai kama kaza ya shigo mai tsawo kaza faɗi kaza in an gama da an je can inda take ba da sako za a gane wane da wane suka shigo to 'yan duniya ma sun wannan kai koma ba a ce ma an buɗe ƙohohin ba ai ka san cewa wajen ƙohohin na akwai ban mamaki yanzu ci gaban duniya ya kai ga kofa ke lissafa mutanen da su shiga hotel ba kowa abu da ka zo za ka shiga ya ta buɗe maka ya ta ce ɗaya da wani ya zo zai shiga biyu da wani ya zo zai shiga uku haka take an ce wani ana ba da labarin iya makircin 'yan najeriya an ce wani taro ne wani hall ne ake wani taro ko na ƙwallo ne ƙa'idar hotel ɗin yadda aka yi shi kowa da kujerar shi don haka kowa na lissafa a can tana gaya musu mutum kaza sun shiga mutum kaza sun shiga to sai kowa ta nuna musu mutum kaza sun shiga amma kuma ciki ga mutum guda ɗaya bai samu kujera ba waye shigo da shi da aka kulle kowa aka ce sai an gano ya aka yi wani mutum ya shigo kowa ba ta lissafa shi ba aka juya aka juya aka gane aka kasa ganewa sai masu gun suka ce to sun sa gasa duk mutumin da ya faɗi yadda aka yi ya shigo gurin nan za a ba shi dala dubu biyar mara sai 'yan najeriya suka taso su biyu suka ce mu ne muka shigo to ya aka yi kuka shigo suka ce to a ci gaba da hita ana hita ana hita ana ta kallon sa ana ta hita ana ta ana zuwa kansu sai na bayan kawai sai ya tsalle ya makala na gaba sai ya hita sai ta koga yadda kuka yi to aljanna za a yi haka kaga to ko da irin wannan ne Allah ya bada sunan malai isheka idan ka je saudiya akwai gwamnati da irin ake sai da lemu kan hanya ba kowa gwam sun zuba lemu sun tafiye su da kaje riyal za ka saka in ka saka riyal kana saka akwai inda kwalban lemu za ta yi ƙasa sai ka ɗauka ka tafi da malar ɗan najeriya ya gano ita riyal ɗin a gefen ta zai kulla mata zare idan ya mika ta ta abin da ya zaro abin shi ya zaro abin shi to na duniya kenan amma alayar haka za ta yi to ko da an kamanci na duniya na Allah ba za a iya kamanta shi a lahira ba ku fatta ta laumul abuwa abubuwan ko buɗe mu kofofi ne a ciki muttaki na fiya متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب ubangiji subhanahu wataala ce idan sun shiga aljannan nan Allah ya sa muna ciki yace idan muka je mun shiga aljanna muttaki'ina fiya zaka same su masu kishin gida ne a cikin ta ka san duk inda kaje kaga an kishin gida ana nuna maka akwai hutu ko duk falon da kaje ka iske matashin kishin gida to akwai katifar kwanciya Allah ya ce to zaka same suna masu kishin gida a cikin ta an zo duk an gama rigimar duniya an gama rigimar hisabi ana zo a ce towa ne ga gidanka wannan gidan naka ga takaddun gidan nan Allah ya baka shi kyauta amma za mu yi ma bayanin gidan amma mu shiga daga falo za ka shiga daga falo ya kake shingida sai to ya aka yi a ce wannan gidan naka Allah ya yi shi da zinari da lu'ulu'i da kaza da kaza akwai gidan sallah akwai gidan azumi akwai gidan zakka akwai gidan bin iyaye akwai gidan sadaka akwai gidan kaza akwai gidan kaza akwai gidan kaza ana bude maka littafi kana gani nan gidan sallah ne yana tsaki dubu ɗari kaza yana da mata miliyan kaza yana da wuljani mukhalladu na kaza yana da kaza guda kaza yana da kaza guda kaza duk sai an gan bayani sai a ce to wanne kake so ka fara zuwa in dai ni ne in ce to gidan salati zan fara zuwa gidan salati dan biya yi wa'in can yau in ka je ka kwana wannan gidan daɗin da ka ji da ni'imar da ka ji to idan ka tashi daga gidan ka koma gidan gaba to sai ka ji nan gun ashe bala'i ka sha kaman kwana kai da daddare ana zagi ba fanka idan ka je gidan jibi sai ka ji ashe jiya wuya ka sha kamar duniya ne a ce ba wuta har da cizon sauro haka kullum abin ke sama kullum abin ke sama ila abadin abadi akwai gida ɗaya wanda Allah ya tanaje shi gida ɗaya ne yana da ɗaki dubu saba'in a ɗakin nan dubu saba'in kowane ɗaki ɗaya Allah ya tanaji abubuwan da duk wani mai jin daɗi a duniya yake jin daɗi bai taɓa ganin shi ba bai taba tunanin shi ba nan kira to in ka je gobe da za a ɗauko maka sauran abincin je sai ka ce da Allah a kai bola ba na nan ɗakin bane wanda jiya ka ji ka shi daɗi kuma akwai hogal ini guda ɗaya wanda ita wannan hogal inin idan ta kwana ɗaya an gama da ita yan sharar ɗakin gobe ci ta gobe yan sharar ɗakin jibi ci bayan ka gama da wannan ɗakin dubu saba'in wa'annan kurin irin sai kuma Allah ya ce to a kwashe su a kai su inda za a yi masa sabis su dawo kowace sai a yi mata kyau a kan kyanta na farko so dubu saba'in sai a dawo maka da su ko ba da sufar su ba da sunan su sai a ce ga wasu nan idan ka gama wata dubu saba'in din sai a ƙara ɗiba su Allah ce a yi musu sabis to kuma kana da irin su dubu saba'in barkatai Allah ya kamata mu bar wannan su wuce kuwa ban ji an masa kabbara bai to aka wasu ki kullun jin daɗin gobe ya fi na jiya na jibiya haka aiki ke tafiya ila abadin abad mufatta hatan lahumul abwa muttaki ina fiha masu kuma kishin gida ne a cikin ta yad'una biha bi fakiyatin kasira kuma suna yin kira da kayan marmari da yawa a kawo lemu a kawo gwaba a kawo ayaba a kawo inabi a kawo karas a kawo kaza a kawo kaza duk abin da kace kwandon za a ta juye ba ko ba irin naka na duniya ba ba lemun duniya bane ya ka cire zare ba ayabar duniya bace balle ta rike ba apple din duniya bane balle a ce wani abu ya sauka ya rike ba irin mangoron duniya bane mai tsami ko mai daci ba irin shi bane yanda kake son ka ji shi haka zaka ji shi yanda kake son ka gan shi haka za ka gan shi ko ba ya kaji ka ko ba kana kishin gide in ka kaddara za mu sha mangwara kawai ya mangwara ya taho su sai zo gabanka da ka buɗe baki sai ya zo daidai bakin ka ya shiga kana danna da mun baka da hakuri kana dannawa kawai sai ka ji ashe lunan ne kamar suri kamfu ne na rake kawai in ka koshi ka koshi idan mutum ya koshi zuwa an jima ba he bayi ba to sai ka ji wani jibi mala in jibin ya taho ya fi turaren almiski kanshi to ka gama fitsari da bayan gida sai ka ƙara lodawa aikin kenan abu da abadi ba kiba ba rama in kiba za ta dame ka karami in rama za ta dame ka kai kiba inda kake so haka za a yi da ƙona biya bi fakiya ta kasiratun wa sharaf da kuma abubuwan sha ruwa ne ga ruwan sha giya ce ga ta nan zuma ce ga ta nan nono ne ga ya nan wannan ƙoramu kenan bayan kuma sauran kayan marmari mangoron nan na ruwa kake so to ga ya nan nono mai mai kake so ko mara mai mai kauri kake so ko mara kauri ba irin na fulani ba da suke ƙara ruwa ba irin shi ba wannan an wuce maganar fulani yanzu kai kaza kaza idan kana son ka ci kaza a aljanna to bai ka ce yan kaki an ciniki da kai ba ai da ka kaddara kaza kawai wajen dubu kaza su nuho ka wacce ka nuna ya ta kame da ta kame shi kenan ta yanka kanta ta fige kanta ta dafa kanta irin da wanda kake so sai ta zo daidai bakinka kuma an cire kashi duk wata tsoka mai wani babu kana sawa a baki tana na rakewa da ka koshi kuma Allah ya tada ta taita kawo hidimar ta haka abubuwan sha suke ba irin nan bane a ce ai ciwon suga gare ai bai shan coke bai shan pop bai shan haka malam ciwon suga ya bashi a duniya a wani jini ya bashi a nan wani ciwon kafa nake ban shan zaki a lahiras ai zaki sai ka gaji kai dai dage wannan kawai mai ciwo ka bi Allah da ita malam ko ba abin burgewa sai ku gamu da annabi muhammadu kayi to yawo katsam a ce ai ga annabi ce wani ina zuwa ka ce Allah rasulullah ina kira ce to zo mu je na ku je ku kewayo amma ba za ka gidan shi ba ba za shi gidanka ba ku gaba ku abu ka tai gida ya tai gida dan kakka je gidan shi kaga abin da babu a gidanka kuma ga takarimi duk ran litinin Allah ya ce fati a zuwa ta yi fati gidan Allah aje mu taru mu taru mu taru ga Allah ga annabi me kuke so a kawo duk abin da kake so a kawo ma a kawo kun gama eh Allah ya ce to tunda za ku te me kuke bukata a ce Allah ai kai mana sha dubu ba abin da muke bukata yanzu yace a ku tuna dai ce ku je ku tambayi malam ku ba tijjana bane ku tambaye shi tijjana ku ba kadira bane ku tambaye shi abdul kadiri ina ɗan ibn taymiya ku tambaye ibn taymiya kowa tambayo naka ba za mu hana su shiga aljanna ba dai rikima bace ana kama ko ya ga mu da shi ina ɗan kuma ina atan ku tambayo ayatullah ce ku ce a baku kaza a baku kaza duk an gaba Allah ce to duk kun gaba kowa ya ta kare ya ce to bari gaya muku abin da ya yi wannan na wajabta muku yadda ta ba zan fidda ku aljanna ba har abada a sauka lahira ai dai yadda su ma kowa ya su ma har duk wannan shehun nan ma sai an kai kasa daga nan kowa ya tashi kuma kuma wata wata litin din an da wani abin Allah zai wani litin haka za a yi ta yi abadan abadi amma wannan wani labarin bai sa a shiga bin Allah innal ladzina amanu wa amilus salihat amalus salih ake abin sha ba wanda ake nema a rasa a ciki wa sharab da abin sha wa inda hum wa indahum qasiratu tarfi atrab Mm.
ma za ma tu aduna yawmil hisab ubangiji subhanahu wataala ce wa inda hum kuma a wajen su wa'annan yan aljanna mu insha Allah qasiratu darfi akwai mata masu takaitaccen gani ba wai ganin nasu bai da tsawo ba a'a qasiratu darfi ba su kallon kowa sai mijinsu don Allah yanzu kana da mata shikenan ta ce to maganar laisin sallah ka ce to ki bari bari a yi da an yi sallah ashin sai mu hau mota mu je plaza a siya kun taho kuna zuwa kuna cikin tafiya ya ga wani dogon tsohon tsawon ta ce da Allah ya fakin tsaya tsaya in ga wancan shi ke ta tsaya ta je wajen shi suka yi ta hira wajen minti sha biyar sai ta dawo ta shigo mota sai plaza ko hijira an samu matsala yanzu mata aljanna ba su wannan matakka a aljanna in maza dubu za su- za su ga- za su haɗu ganin su take baƙin yawan munana ko taro aka yi ci habawa ya kamar mijina sai kin ga hanci sai kin ga kaza kaza mijina ai kaza na duniya ne da an ba sa haushi ta ta tsiya tana wai ita ina can waje maza na kaza kaza ana ne kitan kaga za ki samu kamata su matan aljanna kasara ta ɗarfi ne taƙaitattun gani ne ba sa kallon kowa sai mazajensu ita kallo take duk aljanna Allah bai wani kyakkyawa kamar mijinta ba shi kuma kallo yake duk aljanna Allah bai wata kyakkyawan mata kamar ta ba kamar kai ne dan matashi ka je ka sha gugurmaya a wuri kai talaka ne amma Allah ya masu fami kyau sai ɗiyar wani mai kuɗi ta ganka wanda 'ya'yan gwamnoni da ministoci da manyan mutane suke zuwa ta sai ta ture ta ce kai dai take so talakan nan ko keke ba ka da shi ai juyin duniya ta ce sai kai dalan aka zo aka yi auren nan idan kuka zo kuna zaune tana nan kan kujera kana nan kan kujera ana hira da Allah wane ne ya fi ganin kyan wani kai da ita ai ita kallo take ta samu abin da take so ta dace kai kuma kallo kake ka samu abin da kake so to shikenan kuma kana talaka wai ka rinka ce mata da Allah bari wallahi budurwar nan ta wuce ta yi min waya kana da hankali kuwa to haka mata aljanna suke misali kasawa ta ɗarfi masu takaituwar gani ne a tarabin kuma tsararrakin juna ba tsohuwa a aljanna duk wadda za ka gani shekarar su ɗaya wasu ce 'yan shekara sha uku wasu ce 'yan sha biyar ba dai su wasu 'yan sha takwas a turabu tsararrakin juna kuma ba za ka ce to ke uwar gida yanzu da kin rakon faɗi ke haƙuri mana ba a kama maki gidan haya ina ai yanda uwar gidan take haka amaryar take in ma suka zo na yake rasa wace za ka zaɓa sai an zaɓen maka ko ba su tsuwa yadda suke jiya aka suke yau sai dai kullum Allah ya kai su a yau masa sabis su dawo bayan nan wata mata ta taɓa zuwa gurin ma'aikin Allah ta ce annabin Allah na ji kada ta faɗin aljannan nan ko yanzu tsohuwa kamata ta shiga aljanna ma'aiki sai halin da ba'a da tausayi ya motsa sai ce ina tsohuwa ta shiga aljanna ai ba tsohuwa ba aljanna wacce na shiga uku na lalace sai gida tana ta kuka aka dawo aka ce wa ma'aiki ya rasulullah tsohuwar na wadda ke ma tambaya tana ce wata tana ta kuka ka ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna bai ce ku kira ta ana kiranta ma'aiki ya murmushi ya ce ai za a mai da ke ne yarinya yan shekara sha bakwai sha takwas ta shiga aljanna ta ce ni ya kwanta ya kabbara ya ta fara iyo haka za a mai da ni haka za a mai da ke tukun ta shiga aljanna haka so a taraf tsararrakin juna ne Allah ce ha za ma tu ado wannan fa shine abin da muke muku alƙawari shine fa abin da muke muku alƙawari ne yau mai sabi ga ranar sakamako ranar sakamako da muka ce za mu yi muku sakamako to aljannan nan fa ita ce sakamakon ita ce duk za a gama abin da za a gama a ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi wuce wuce haka za mu yi ta wucewa sai ma kaje ka kashi gida ka ce wai da Allah ina ina saradi yake mu an ce mana da saradi a ce malam baka ji wani su ba ce da kusa ai ka wuce shi tuntuni Allah ka kai mu mu gani dan alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yau mun hisab ga ranar sakamako inna hada إن هذا لرزقنا mm ما له من نفاد mm هذا Mm.
وإن للطاغين لشر مآب Ubangiji subhanahu ta'ala ce inna haza hakika wannan abin da aka gaya maka kai mai sauraron alqur'ani la rizquna shi ne arzikin nan namu arzikin da muke gaya maka mun tanadan mu masu imani to wannan ba shine arzikin shiga aljannan nan da abin da za a samu shine arziki ba arzikin duniya bane arziki arzikin lahira shine arziki duk abin da Allah ya baka a duniya na kuɗi ne na gidaje ne na ‘ya'ya ne na mulki ne na jama'a ne na ɗaukaka ne na farin jini ne na kome ne ne sunan shi haba an mansura ma'aikin Allah na cewa a ce kana da abokai uku ɗaya sai ya ce maka wani mu'amala ta da kai da na ga za ka mutu zan rabu da kai ɗaya ce mu'amala ta da kai da ka mutu an ɗauke ka kabari zan rabu da kai ɗaya ce mu'amala ta da kai har cikin kabari ba ya kamata ka rika a wuce ya ce kaga dukiya mata da jiki da ka mutu sun ban kwana da kai ba ka da matar da mijinta zai mutu ta ce ku kawo min abuna kan gada mu kulille mu kwana zuwa da sahi ko akwai da an ce biyan da suka kewaye ka da sun ga numfashin ƙarshe ya ya fita sai ga sun hito waje suna ta hawaye suna shariya da an ce to wacce kin baro waye ke sai da Allah ku miƙo min ba ta iya shiga in ma baka samu gata ba da dare ya ce to a ja kofa a kulli kai kaɗai za a bakka haka yaya dukiya kuwa za ta raka ka bakin kabari watakila jib ɗin da kake hawa ita za a saka ka ciki a kai ka kan makabarta kumban kwana ‘ya'yanka kumban kwana matanka cin gida kumban kwana kuɗinka kumban kwana komai sai ma ka ji magaji na cewa wai an kullo ɗaki alhaji kuwa ana kicin sashi kabari na an kullo ɗakin alhaji kuwa wai wa ka aimo zuwa wasu yanzu ba ta alhaji yake ba da wani zai zo ce to da Allah baba mu yi kokari yanzu na ga wani lesi a Kano na taya shi diyari ɗaya dubu ɗari a je a so shi a baba la kafani sai wani ya sharawa ya ce kai ma hukaci ne baka da hankali ko ba ka bane sai ka jira a je da Allah a je gidan mutum la asabu la kafani wai baka da arzikin da za su yi ma la kafani wai azaran na akwai sauran a ce akwai a ɗebo ta sadaka a jera mai saboda kaskanci in an ce masu ginin kabari a basu da gaga ya kankace ya ce ɗari biyar ce ga shi fi sabilin lafi amma sun gina ma uban shi kabari ba abin da zai rage maka sai aikin ka kyakkyawa shi ne zai shiga kabari da kai kuma in mala'iku sun zo shi ne zai kare ka kuma in kaji layara Allah ya sallin insani illa masa sadakar da kai kyautar da kai taimakon da kai aikin alherin da kai shi za ka iski wanda ka bari a nan ko shi kenan magada su rabi in ka haifi lalatattu 'yan iska si ta karo da mota si ta siyan mashin suna ganganci si ta raba ma 'yan mata kuɗi si ta shaye-shaye duk wanda ya zo ce ka aiko da nan gidan babu kudan muke zuwa ana saukar qur'ani to to malam mu yanzu mu yanzu ai ba shi bane wai ba su da kudin za su ba da ai saukar qur'ani amma suna da kudin za su je gidan kallo ko wani gusa ramas to ba arziki sai la arzikin lahira inna haza haqiqa abinda za ku samu a lahira la rasquna wallahi shine arzikin mu malahu min nafadin kuma wannan arzikin baya karewa haka ayi kokari a nemi arzikin lahira ita lahira yanda take kaman manomi ne ya je kauye ya noma Allah idan damina ta wuce kwaso amfani ina zai dawo gida zai dawo binni to haka lahira take nan mun zo ne mu yi noma mu samu abin da muka samu mu aiko da bonan binni su ne mu kai su lahira a dage a aikin alkhairi mu samu aljannan nan duk wanda ya je lahira bai shiga aljanna ba wallahi yayi asara wallahi yayi asara a ce kana gidan wuta to bala'i da musiba ta iske ka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu saboda yanayin lokaci nan zamu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda kuma muka kuskure Allah ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƴan uwa kafin tambaya mun yi rashi mun yi rashi mun yi rashi babba akwai ɗan uwan mu Alhaji Kabir Kabir Boda mutumin kirki bawan Allah mai ƙoƙarin aikin alhairi jiya ma yi azumi amma cikin dare Allah ya anshi abinci wanda kuma mun tabbata can ya fi mai nan muna makawunan mu ta'aziyya Allah ya gafarta mashi Allah ya ji kanshi Allah ya sada shi da manzon Allah ayyukan da na alkhairi Allah ya ninninka mashi ko babu komai ma'ajinmu na sadakatul jariya wanda sadakatul jariya ne ta kusa shekara goma wanda muka rabu fom cewa duk wata za a ranka ba da naira ɗari ɗari ɗin nan wasu ma sun manta amma yau sakataren mala awal ke gaya mai ce wallahi tun daga lokacin da ya yanki fom ɗin nan har wannan watan sai da ya ba da kuɗin sadakatul jariya har wannan watan sai da ya ba da kuɗin sadakatul jariya kuma na je kafin a rufe shi ake tabbatar min da cewa duk inda mahaifiyar shi za ta tafi to sai ya zo har kofar ɗakin ta da mashin ya ɗauke ta ba wai kofar gida ba kuma in ya dawo ya dawo da ita kuma duk inda mahaifin shi za shi shi ne to kaga wanda ya bar irin wannan tarihin to da a ce ana yin murnar mutuwa da hai aje a mai murna muna roƙon Allah Allah ya shi ayyukan shi gashi limami gashi malami mai wa'azi sai da ya da ya saukar tafsirin alqur'ani a wajena banda kuma wanda muke yazo yana yi karatuttuka daban-daban to da yawa kai yanzu hatta wasu abubuwa na na asraru wanda suke irin wanda ba a so a gani din nan kusan duka shi nake ba aje a buga mun ai kaza kuma yanda na bashi na haka zai dawo da su to Allah ya gafarta mushi Allah ya sada shi da manzo Allah muna roƙon ƴan uwa duk wanda ke nan kafin mu gama abin da muke ya karanta kul wallahu kafa sha ɗaya Allah ya ji kanshi kuma da ƴan uwa faɗin duniya duk wanda ya ji karatun mu muna bara karanta mushi kul wallahu kafa sha ɗaya Allah ya gafarta mushi wanda za su ji karatun martaba gobe da masu ji a Facebook da group da sauransu maza da mata ina bara kulwar sha ɗaya Allah ya gafarta mashi haka na an ce akwai innan su wani rabin sa'idu lawai ita ma ta rasu an yi sallata a masallacin juma'a ɗazu Allah ya gafarta mata akwai hamisu uba shi ma mahaifinsu ta rasu na ga text ɗin ban fahimci abin da ake nufi ba su ma an yi janaza ta ɗazu Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah ya sa mu gama lafiya falalar juma'an nan ta ƙarshen ramadana Allah ya sadar da su da ita alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambaya ke cewa wa alaikum salam amin na'am To mutumin da ya sallah ba shafar kai, ai safar kai farilla ne ko? Da aka sallar shi ba ba ya ba farilla, sallar shi ba ba. Yan sai ya dawo, in lokaci bai tsawo ba ya dasa daga shafar kan ya sake durewa. In kuma lokaci ya yi tsawo ya sake alwala ya sake sallah. insha Allah ita kenan na ba gane abin da yake nufi ba to shi kenan in wanda ya kawo tambaya ba gane abin da yake akwai mai wata tabaki ko mai addu'a fatiha da salatul fati Allah ya sa mu zama lafiya maliki wa miskin ya salamu الحمد عليه والمسجد عليه والسلام how much are how and alhamdulillah rabbil alamin wannan ba wai kuma shi Sani, ka zo da mashin ne? Na kan. ne mashin.